أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke bulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 20 ga wata na rabiul awwal hijira shekarar 1442 wanda ya dace da shidda ga watan 11 shekarar 2020 a sati da ya gabata muna cikin tafsirin suratul kahf mun tsaya aya ta 55 kenan a yau za mu tashi aya ta 50 a mun tsaya aya ta hamsin da hudu kenan za mu tashi aya ta hamsin da biyar insha Allah akwai tambaya guda biyu za a amsa su ta farko bayani da na yi a sati da ya gamata na na maimaita shi kan magana ta bushara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na buɗe birane guda biyu da Constantiniya da Rumiya tun ya kawo magana na ambaci magana ta Vatican kuma an yi magana Rumiya ko Rum wanda ya san abinda ake ciki na tarihi ko na kasashen duniya ita Vatican gari ne a cikin kasar rum ta itali da an ce rum gaba ɗaya daular ta kira da rum itali ƙasa ce a yanzu a raba-raba da aka yi kuma a cikin italin vatican gari ne inda yake cibiyar kiristocin duniya na ɗariƙar vatican na su ma ɗariƙar ɗariƙa ce 'yan katolik cibiya ce ta 'yan katolik akwai prostatan da su ma daban-daban suke kenan wannan birnin annabi da ya ce rum ko rumiya iya ne babban birnin kenan daula aka ce italiya a ce itali kawai ta ce nijar a ce da magarar gwamuriya ba suna cikin nijar ba kenan magana bushara cin garin gaba daya zara ba musulmi bushara a lokacin nan a wancan zamanin da ya wannan magana da daula ta kustantaniya kin bizantaniya da rum kowane kai gare shi su suke ta da duniya wancan zamanin ƙungiyoyi ne guda biyu to yanzu wancan bushara ta farko ta tabbata hayo amma Allah zama tarihi kurin Constantinople wancan Istanbul za zama to gari na musulmi to ita kenan a yau maganar Italian ce babban birnin Rum na Italian shine ake magana wannan bushara ce ne imani annabi sallallahu alaihi wasallam labari zai tabbata an ba mu da shekara kaza shekara kaza amma tabbas abin zai tabbata kenan ita ba cikakken gari ne a cikin rum babban birnin roma da aka tana italiya muna wata an gane sai tambaya ta biyu na maganar sati ukun da ya gabata na yi magana akan malamai bisu siyasa sauransu wani ya an sha magana wani yi mun gaba da wani yi mun aiko wani mun waya wani mun whatsapp na ce malamin siyasa ko magana akan misali a najeriya kuma an kanzu a nijar wani ya shiga takara allah ta harta mana ni ina magana fahimta ta ce kan magana da mizikita a hausa kowa loko da zahi bakin shi kowa loko da zahi bakin shi sa ni ina hudun fahimta ta ce kan masala ba maki kuma kullum an ce musulmi mai hankali ya rika aiki da halin da mutane ke ciki a ko'ina masalar najeriya daban masalar nijar daban ko wata yana kiristoci suke a najeriya na ita gwagwarmaya akwai irin ta a nijar na hidai ka ce wannan barawo ne wani bai sata kuma a nijar ba gwamnatin da aka ba ce bai sata ba kwai ba gwamnatin da ba ce ba an kai kirma abi an kai kungiya kaza ana shari'a ba wanda wuce ba ko wanda wuce bai ba duk wanda aka ba wanda ba aka ce ba ba ba tuhuma ta sata ke ne ka diba mai dama dama ka ce ka diba waye kaga alama zai yanzu an yanzu an sa takara ko ke maka ce abinda mu an namu kurma azini jan hankali wanda ka taba tsakaninka da Allah wannan ba zai ba sata ba zai ba zalunci kana da garanti kan haka akwai nawa suke ahlus sunna da siyasa akwai su kowa sani kowa sani akwai su ta ce kenan duk da in ta muke fatawa irin ta su usaimi irin su bin ba su su albana rahimahullah sun ce maganar zaɓe daban yarda da tsari daban ko da ƙarfa addini bane ba kai wani zai jagorance ka babu lahi ka diba wane ne dama dama wai kaga alama zai zama to yahi wannan sun ka dalilai masu yawan gaske yawatar maka dalilan kenan haka suka tabbatar da cewa muna cikin al'umma a yau bata kuma shi kenan kaya da ba a dole a gajiba waye ne da ya dacewa shi ne magana kuma waye ya dacewa shi ne abin da kika mu amma yan wayo suke su mutane a wannan kan takara kai da Allah yanzu yan wasu nan wurin akwai fatina bata wakila nan kowa nan akwai dan kaza dan kaza kowa akwai nan masallaci wurin kaza mu samu nutsuwa tsakaninmu da Allah ɓangaren ibadarmu idan muka juye muka koma siyasa abin zai lalace tsakanin da Allah idan malami mai wa'azi duk wa'azin da ke wallahi ne shiga siyasa ya samu ɓangare duk yadda ya yi wa'azin da ke a dasa matsala gyaran da ke da zukatan wasu musu mai bisa da nan za su ya kuma bangare kaza ko za mu cikin wata al'umma ko za abin da ke ciki duk da ce kamar ne bije kowa ne ne ya ce yau na farti kaza to shi a samu matsala ta da'awa da'awa za su to a wuri kaza yake kenan wani mara addini shine a yau ke da matsala ba shi da gata addini ba shi da gata kowa ta kan shi yake ba kowa ta kan shi ke duniya shi ko yake ba to kuma ka waye zo malaman sun shiga layi to wasu ɗan addini ki aka gari malamai sun shiga layi to ina ki kenan tsakanin da alama kowa san abin da yake damu yau al'ummar mu ba magana aqida mutane musamman Allah bali annabi sallallahu alaihi wasallam addini an ka zama karar zube ba ruwan kowa da shi yau idan ka shiga wani kilo 30 duk mutum da gwada sun santa sun san dukkan hannu sun san yatsa sun san sun san zaki sun san barewa sun san komai amma ba san ba alwallah da sallah ba san ba Allah ba san ba tauhidi kuma sani ba yau kat kat hit goma da wutar tare guda sai zaka wa ajira neman aran mota gani ko wani wata mota ko mutaba kamar yace mallam baka da matsala kana matsala to ki ne shi sai mutane su gane mutane su gane taimaka ma addini iya bukata Allahu akbar Allah ta bikin sun lana
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى ويستكبروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا الله سبحانه وتعالى imam labarin taurin kan mutane na al'ummomi su gabata bayan za ka fara duniya ba an ji ma'ana ne ya ce abinda ya hana mutane yan farko imani lokacin zawar shirya a musu kira zuwa ga Allah zuwa ga shirya me ya hana su yi imani su nemi gafarar ubangiji na kurakurai da suka yi ɗayan biyu illa an ta atim sunatul awwali ke sunan yanzu abin da hana su gudun imani su nemi gafarar Allah suna jira irin yadda Allah ya da yan warko ya musu talala akan abin da suke kan shi aka musu rubu ɗaya da suka ci kwarin mutum an gama da su a wuya a ce mun azabin kubula ko suna kallo ga dangane azabin suna iyo suna kallo har allah halakar da su irin misali kan irin misali ada an san mudawa ga adawa iska ga fara gwani suna kallo ana yi ana yi allah gama su wata azaba ta ruwa ce a hankali wata kuma zama guda abu gaba daya kenan mutane ba abin da allah ya da kun diba aya ta kashe mu sati da gabata Allah bayani cewa wannan Qur'ani babu abin da Allah ya rage wala ka sarrafna fi hadal Qur'an kullu masal ko min da abin za kawo a imani ba abin da yake Allah bai kawo ba illa kullum halin mutane ba in ma in da wazi ne ai in da gaske ce an kawo ta rage da mutane amma sako ya zo Allah shi da maraka da kwarai Allah ya ci gaba وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا نعم التي وما نرسل المرسلين illa mubashirin wa mundirin Allah ya mana hikimar aiko da manzanni ɗayan biyu imma kenan aikin manzanni suna zama su yi bushara ga wanda ya bi kiran Allah ya masa saƙo na Allah same bushara da kyakkyawan sakamakon gobe kiyama alƙawalin Allah bisa gidan aljanna gaba daya in ya amsa sako na annabawa wa munzirin kuma suna galgadi ga wanda ya kankaran shi ma ga irin tanadi da Allah mai na azabar Allah kenan aikin annabawa isarwa ce su yi bushara su yi galgadi kenan ta rage ga mutane amma a wannan halin da Allah ke aiko da annabawa ya ce wajen bizin kafar bilbatin su kawurai halinsu suna rigima da ƙariya ake so a yaƙi gaskiya suna jayayya ga masu kira zuwa ga Allah bilbaɗin wajen da zina kafar bilbaɗin da yi jihidu bilhaq suna rigima da ƙariya don su rushe gaskiya iyayewa baiwa baiwa abinda suke nema sai dai fama su hallaka da kansu واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا sun riƙe ayoyina da Allah ke kawowa don a gane wannan annabin Allah ne wannan manzo ne na Allah kan gaskiya ke da ayoyin da ake kawowa kuma da manzanni su masu wa'azin amma ayar izgili a cikai ba ayar wata kun dama haka na dama an saba ganin haka shi manzan a ce ba manzan Allah ba ne ba waɗanda mara ne ko matsagi ne in ya ga abin mamaki na mujiza a gane wannan mujiza ce daga Allah ya ce a matsagi ne ɗan misali ba annabi isa alaihi salam duk irin abin da ya zo na a gabanka mutum ya tashi kan sani wannan wane ne ya mutu kwana nawa a gabanka a je a yi addu'a sana a tada ce tashi ya doki laka a gaban kai cibra ya busa izinillah daga tsuntsu ya tashi kurur duk wani abin na isa da ke a mata suka matsayi haka suka zamana kuma abin mamaki da wasu malaman da wasu mayagun malamai haka ne ba abin da kowace a ilaka da ba da miyagun malamai na masallacin fatar madrasa da su ake ce wannan matsayi ne ba annaba Allah bane ba don hatta da zakariya yake wadere da shi akan haka suka ta tuhumar shi duk da shi zakariya an yadda ya zama zama imam na al'umma amma daga gehi a kuma sai matsayi ne ba kan gaskiya da shi a game da miyagun malamai a yaƙi annabin allah manzan allah na kakai mamaki duniya kullum haka take kullum za gani wanda ya kamata ya bada goyon baya akan gaskiya shi za gaban shi a ruhu haka da gaskiyar har yau duniya haka take kaga wanda miyagun malamai su rika makici ga masu da'awa zuwa ga Allah ba kuma suke ba sun kirkira damfara suna a cutar da al'umma suna gudun idan aka gane wannan kira za su rasa abin da suke samu na banza shi ne wannan ta tattaba ba kai amma almuhim muna so mu yi bayanin Allah ya kira masu imani ya ayyuhal ladina amanu ya kuma masu imani inna kathiran min al-ahbar wa qurban da yawa daga cikin malamai mene naka cewa habar da ruban malamai wanda suke inda ilimi na hana kitab wa ruban waɗanda suke da akan bauta ba sa komai ya bauta nace su ba ne bauta su ba ko wanda ba sa komai ya bautar Allah Allah ta da ya kuluna mana bil batil suna cin dukiyar mutane bil batil kiran menene sun shirya ababe na cin ci da addini shi ne jigon abin kenan wannan abin da suke karewa na shirya ci da addini a cikin yan wako da ana cewa dukkan da aka gani cikin abin da yake gani harkuna haramun da akan addini ci da addini kenan sun kirkira wasu abu da sunan addini amma ba cikin addini bane ba ke wannan dalilin yasa kenan tara dukiya ta hanyar kakare yasa suke yaki da manzannin Allah shi ne kuma magana yan wa yau kuwa sani yau irin ababe da yake cikin rayuwa na al'umma wanda idan mutum bai yi ba a yau misali yau a misali a maka aiwa a ce ba ka ba goron fatiya da kudin fatiya baka matsala cikin al'umma me mutane suke ɗauka dole sunan kwana ku ka'ida ne kamar addini ne kudin goro dole ne kudin fatiya dole ne ka ce ba haka ba ne ba su ce ka samu addini idan mutuwa aka maka akwai kudi na sallah ta liman akwai sadakar liman tiya kaza da kaza za a shi wallahi haka ne ka diba waye sallah to wannan wani sallah za a kai mai gida ka yi mace gida yau an kai mishi akwai ka'ida ta kudi da ake yi wanda ya sallah ta gawa an kare an san da an zo kuma a hudu wasu kudi a raba ba a watsewa ma sai a raba ka ƙi ba da wasu ce sabon addini haka ita ba da ka hana su ta sabon addini ba su kare ba ran uku su dawo sai sai a hudu a yi waina da ledu maka iloli na raba waina raba ba da bai zata aljihu Allah idan ba ka yi wannan waina da kudin a ce sabon addini ba su kare ba arba'in ta zo a dawo hayi waina sati ɗaya a sati a dawo a ci waina da kudi a yanka arba'in sai ka zo an yi waina an ci kudi shekara a dawo kuma an shi aka shi shi kuma aku bidawo da an kuma biyan kami hali ne a ababen ka bidawo in wani abin da ne shi me aka ce addini haka suke rayuwa kullum suna saman kullum ya kawo suna mutuwa komi farin ciki da bakin ciki ya sun ci wannan abin haka ne wannan abin yawa shi ne dalilin suke adawa ba sa so a gane suna an ba da hikimar Allah ba shirya a hannun Allah take da a gane ba to amma hikimar Allah ka faɗa da gaskiya ta bayyana ce gaskiya ce din da sha wahala ya ta bayyana to wannan shine to can dama waɗannan malaman haka ne sunna ce ta yan farko faɗa da gaskiya a ɗauko ƙarya ana faɗa da gaskiya abin da kuma insha Allah in da gaskiya ce wannan sai an gane wata ran kuma haka ku dukan wata ran abin bai wa ran wallahi kowa ne ba bi wallahi wata ran ba nan abin bai wa bai doriya tun sun samu daga zaka su samu kada sai Allah suna ne shi kuma abin haka za a gane za a gane insha Allah shi da addini ne wai wani ta ci da wani abin yana da yawan gaske wani shi ci da addini kuma haramu ne tun cikin an hada an gaya mana haramun ci da addini kenan haka suke suna hada wajen da zina kafa bilbatin da ya jirgin bilhaka suna jayayya suka wuri ƙarya don su rushe gaskiya wata hadu a ya ce wa makonfin huzuwa sun dauki ayoyina da abin da ake gargadi suna izgili da ayoyin allah da manzannin allah ya da ci gaba ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده Allah ce wane ne ya zalunci kamar wanda aka ma gargadi da ayoyin ubangiji ana kiran ka zuwa ga Allah ga maganar Allah kashi ka zo ga abin da Allah ya ce ga abin da manzan Allah ya ce amma fa'ara da anha zai kau da kai ko aka ba ruwan shi yan uwa kullum muna zuwa kalma kalma ce mai muhimmanci mutum ko aina ka rikita wallahi duk ina da wani mai adawa da ahli sunna ko aina yake ka aji hanka game tambaya ta nutsuwa dan Allah malam in ma a ga wani gari ne ya gaya maka a cikin kira da awa da ahli sunna suke yi ya gaya maka menene wanda ba daidai ba ce dan Allah malam a cikin wa'azi mu ce ba ba ba kuskure ba ana kuskure ana ana iya kuskure ko ina amma maganar abinda ake cewa ayi muke da'awa kan shi na muhimmancin ta Allah da ibada na muhimmancin bin sunna biyayya ga sunna wanne ne wanda ba daidai ba wanda kace ka cewa babu hujja kan shi ka daga da Allah malam kai ce maka kaza kaza suka kaza suka ba kaza suka wani shari ne baka ji ba kai baka ji ne ko kuma kai sai kaza abin da yake hili da ake kira ya gaya maka me ba kyau kai ya gaya maka wannan sai ya maka maka hujja ba abin da mace maka arzuna ta ya kaza bangaren sallah bangaren azumi bangaren zikiri duk wani abu da ake ibada a ce gashi abin kudin kudi da muka dan baban ya ce ko kakan ya ce ko dan bin tabiya ya ce ko kuma ce ka taba ci ba ruwan mu da kurawa Allah ya tsare shi ko wani malami fadi ne kisarwa ce yake yi duk wanda ya kuskure mu mu tsare shi kun san manzo Allah ne kada bai kuskure shi kadai muka ware aqidan mu kowa ya kuskure da haka shine gaba idan Allah ya ce manzo Allah ya ce ita ce gaba da kowa kowa ne ne iya iya jini ya kuskure haka imam malik ya ce babu wanda zai magana gaba ɗaya a lokaci kowaye za a ɗauki wata a bar wata sai mai wannan kabari annabi sallallahu alaihi wasallam na kai ba ta ma lokaci roza ana shari ibn taymiya ibn taymiya ta kaza ibn zo mu kan ibn taymiya mu zo mu kan ibn taymiya abun kuma kare addini kuna bai da iya jiya kuskure abinda shi ma littafin da tashi zai kawo maka aya da hadisi ne ka kai ba ka wahala yan karibin taimiya ko ma littafin ya da kuce shi ka yi aiki da hujja kurin ƙur'ani da suna a huta amma ka kai karibin taimiya ko nan waye ya ta maka wahala ya ta kai da kawowa tsaya kurin ƙur'ani da suna kurin kan ka dauko ibn taymiya an ka dauko albanin za ka ga hujjar su akan kaza ka yi mishi hujjar kurin ka yi mai ayat da hadisin ka huta da kaji min tafiya shi kenan ya yi sa matsala nan ana kan malami cikin wani saudiya ne ya ba labarin ya ta turkiya sai samu wani limami a masallaci iya ka tafi na bin taimiya iya bata shi iya bata shi sai kyale shi da ya je otal wurin masaukai shi da ya je iya da kitabun tafiyar na ibn taimiya na na abdulhab na abdulhab ya ka taka abdulhab ya ta wahabiyawa wahabiyawa na suka ciya ya ce sai cire bangon inda aka sa mai littafi sai cire bangon littafi sai kai mai kullum sun zurutun abin da ke littafi mana ce ga wata kyauta kadi bakon bayan kwana biyu zan dawo in ji bayanin abin da karanta ya ba malamin littafi kwana biyu ku da ya dawo na ce ga wata malam littafi da na baka mai ka gani ce hawa masha Allah masha Allah wani littafi a littafi ne ko ayin suna kaza kaza kanta ita da ba littafi ita kalin kam yace wannan littafin malamin da kaka aibanta Abdul Wahab wannan Abdul Wahab ne yace subhanallah yace rahimahullah Allah ya shi da haka yake kuma da wallahi Allahu akbar kenan kurin labari da ake ba amma ta amma wani ƙarya amma ta mashi amma ga littafin shi abin da ke rubuce ya imani littafin da ce gaskiya ce kurin Qur'ani suna da Qur'ani tashi yace maka Allah ya ce annabi ya ce kurin amma an kame idan haka kake rigima da kace wai ya kare mutum Abdul Wahab a yaki da hujja zai kai ni da kace Abdul Wahab sai kai magana ko ka gane an ce wani wani adabi ne a kan ka da ta kace zai gani mutum Allah Allah ya tsare mu kuma wallahi mu sunna da cikin bai kai mamaki haka sunna da cikin bai haka suke kullum haka suke amma in dai gaskiya ce wallahi ana yi gobe mutum zai gane da kanshi amma da farko an ce kan kai shi ke kana kabi an ka gama da gaba ka ce ka gama yau amma da yakan gaskiya duk yadda abu ya tsawo wallahi wata mutum ya dawo nawa nawa hadar malaman sai tara ya dawa daga shi dalla wannan karanta mun nan ma za su zo su nan wai shi manan na ta zakin ka nan cikin yadda ne ma ko za ka je da su ko ka san za ka san aka je su su suke aiki aiki masu da da su aka je mu amma su suke kama aiki aiki addini da su aka je mu wallahi a katarar dus da yadda kana ya kuma su asali kama suna kare ba suke ke ne haka hanyar da aka suke take ti maza alamar safai sa sun umar lokacin da aka wani labari aka ce wa alwar umar ka mun kuma maza mu hijira ya muna magana mai kyau iya wani musulunta ta ce haɓa da Allah aka ce mijinta ya ce yau ɗan umar musulunta jikin ma mashi jikin ma musulunta ya yi mutum wuce mutane ta ɗan umar musulunta jikin ma musulunta na baban shi ya wuce wuce mutum ya manzu umar abin da ya zo shi mutum ba sashi ba shi zai rage ba zai ma ba da umar wani yawon Allah haka ne ta gaskiya haka take sai ga mai wada da ta inda gaske ke sai ka wata kuma ya taimaka mana gaske haka nan kakka kula da barazanar mutane da sharri da ƙarya tsaya kan gaske ko kan ɗaya wallahi an ji an dawo kan ma a dawo an suke Allah ji Allah ya ce wa man azlamu mimman fikira bi ayati rabbih fa'arad anha waye zalunci kamar wanda aka galgadi da ayoyin ubangiji fa a'rada anha ya kauda kai game da ayoyin wanda sai ma qaddama yada yambar na mantuwa abin da yake gaban shi na kurakure maimakon ya gyara ya ci gaba da zama kallon shi Allah ce inna ja'alna ala qulubihim akinatan yafqahu wa fi adanihim maqara Allah na ma wasu bayi wani hukunci duk mutumin da ke fada da gaskiya da gangam to Allah sai ya rizke ba ka ga ka gano sai baka kiya to shikenan ba ka ce nau'in azaba wanda ko da hadari irin wannan ali zuciya ko ayi wa'azin bai shiga baka gane komai kuma shikenan Allah ma kwandam Allah ce muna rihin zuciyar kunnan kuma a toshe bai jin komai ya gane da irin wa'annan Allah ce wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada idan ma ka ba kira zuwa ga shari'a a tun Allah masa haka nan har abada ba su ba shari'a Allah ke wa rabbukal ghafuru dhur rahma wa rabbukal ghafuru dhur rahma law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adhab bal lahum موعد لن يجدوا من دونه موئلا
وتلك القرى إذا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
وربك الغفور ذو الرحمة Allah na ta ubangijinka al-ghafur ne Allah mai gafara ne kuma dhur rahama mai jin kai wannan sifofi ne na Allah a lokaci guda Allah dillahin da kai idan ka duba zai gafarta maza ga labarin hadisi kudusi cikin sunan Tirmidhi yace dan adam inda laihinka zai kai danga sama kan yawa ka zo ka nemi gafara ta Allah Allah ta zan gafarta maka ba ruwan da girman laihinka kaga ya gafarta maka kaga iya da ikon ya ma azaba kai kana yi yanzu ka kone ko Allah ka da kai to bai kama ka ba da wannan laihi sai ka tuba ya gafarta maka bai karewa ka yi zina ka sha giya ka yi kaza ka tuba yanzu kuma Allah ya saka cikin aljanna kai kin ka tuba ku bai kama ka zai ya gawa ta ba kuma saka cikin rama akwai da kake na aljanna wannan sai Allah ke iya kai da kai kai mutum malai ka dan ka ka kyale shi amma kana nan kana kana kana nan bugun wata na mushi bugun wata wata ran taba shi Allah zai gawa ta ma kwata wata kinka kuma saka cikin rama da haka Allah Ubangiji al-ghafurun ne mai gafara ne zura ma'abutun rahama za ka zo abin a hili da bai da annaba ke zawa sai ta kira ai ta kira ai ta wa'azi ba annaba ma a mata suna nan sun doge kan anna kuma suna rayuwa su ci su sha su kwanta lafiya Allah ya ba su wadata su ci su kwanta sai abin su ga dama duniya Allah Allah ke Allah ce walau law yu'akhidhum bima kasabu la'addalhum azab inda Allah yana da gaugawa da kayi laihin wannan da cewa walau ya khuzu Allah nasu bima kasabu mata kan Allah zai mun daba Allah ce inda zan kama mutane da laifin suka yi ai ba mai rawar kasa ba mai rawar kasa da Allah ya halakar da kowa da zai wani masai halakar da wani inda Allah ya kama kowa laifin da yi amma Allah he jinkirta ce lauyu a hutun bi ma kasabu inda Allah iyaka mutane da laifin da suka yi la'ajjala na kuma azab da ya ganku don zuba kai tsaye kana yana halakar da kai bal lahum mawidun Allah ba za mu ce ne amma Allah ya wani lokaci ya musu wani lokaci wanda ya zo ba ruwan shi da gaugawa kan shiga takaka ya yi komiya ma komi lokaci ya ba komi tsari da haka wannan lokacin Allah lai yajidu min duni mawila in lokacin da Allah ya hukuma in yazo babu wurin guduwa babu wata maguda babu wurin tsira abinda Allah ya yi tun ji gaban ta inda Allah ya ga dama gobarar ce iska ce ta kuma ce ma menene har yau babu wata kasa da ta ci gaba saboda ilimin ci gaba za ta iya kare idan ruwa ya ambaliya za ta kare ba akwai za ta fana ko a ce iska ce al'adun ta adawa Allah zai koro a ce ga wata kasa ta ci gaba tana da abin kare iska kun taba shi ba abin da muka mallaka kun da kuma ya tafi ta wurin kun ya ta wurin kun na adam ba abin da Allah zai yi da alamin mulki kare kanshi haka nan idan kamun Allah zo babu maguda dan haka ce wa tilkal qura ahlakanahum lamma zalamu wayancan alƙaryoyi da aka ba da labari na adawa samudawa mutanen lut kaza kaza ba su kirki labarin su su ma wayancan ma Allah ya ce Allah ya ce ya bar su ya hallaka su su ma lokacin zaluntar da suka zalunci kansu ne Allah ya musu wannan azaba a ba su ma azabar ai ba kai tsaye bane ba yace wa ja'alna limahalakin mu'ida ko adawan mutanen nuhu shiga suka yadda wa'azin shekarar dubu ba musu ko na wa'azi ne ko dubu ba shekara musu ko ɗari ba ko dubu dubu ba musu iya wa'azi kun tora zai cikin amma kamar ba ɗaya kamar shi kenan kamar ma ba annabi Allah ne ba yadda annabi Allah ya da hankali ma abin yasa kamar tarihi kuri kamar Aisha ba ma bai bai ma hankali amma kaga Allah lokaci in ya zo baro Allah da ku ya kawo ya shi kawo komai da shi sai shi kana shi kana ranar magana kiyama har zai Allah ta da ba eh lokacin da ya zo ɓarshe da ɓarshe da gaugawaka kenan wannan su man Allah ka ce mun sanya lokacin halaka ta su Allah sa su mau'idan wa ja'alna li mahalaki mau'ida lokacin halakal ta mun bi lokaci sai da yazo kowace za halaka da ita ko ta al'umma ta yi abin zaki ta yi shiga ta yi ta yana kallo sai sai ya gamsu ya ce ya muka magana a yanzu shekara nawa ana wai amurka suna wane ne yahuda suna kaza shekara arba'in hamsin ana ta kaza gara gara musulmi suna ta arma ya ce wai kuna ta adda a harbi shi ne subhanallah wani ta adda a harbi Allah kare Allah ya ido ka samu Allah shi ne kana abin da ba samu abin da Allah ka ga mai shekara arba'in shekara hamsin kuma ba ka ji ma ko suka dubu ba hamsin ɗari biyu ɗari uku suna shekara takwas kan ba komi dan Allah ya ma halakar lokaci har yanzu ku ce yanzu ai amurkawa sun tsira ko faransawa sun tsira ina sun tsira a alƙawlin Allah iya nan wallahi iya nan iya yawa da ranka iya ba ranka haka da ta manzan shi kake gaugawa wannan abu na hannun Allah ko a ya gaban ka bayan ka mutu kamar Allah ya bayi shi kullum kana kunna kunna kira ko kai wajibi ko ka ga mun da sabon Allah kun ka ga mun da sabon Allah magana halaka mun da ko su jiru ko su halaka abin da shi mun a hannun na ne ko ya gaban ka halaka da su ko ban ka mutu su ne suna hannun Allah kuma zalimi suke ba roka ma da kira ga abin ajiba na ga kan ba komai shikenan kamar suna kan gaskiya ko musulmi muskan gaskiya haka bane wallahi alƙawarin Allah iya nan ba abin da ke canza ba Allah ci gaba
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا
yace yace ida قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا
me suka samu فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
yan wa za mu shiga kissa sabuwa tsakanin annabin Allah Musa alaihi salam da annabin Khidir da nan Khidir magana mahi kari tabbatatta mu za mu gano haka a ƙarshen ƙarshen kissa annabin Allah ne da nan wasu suna so ko maganganun malamai na cewa waliyin Allah ne a kama maka misalin cewa waliyin annabin Allah wali zai iya karama a kama maka wasu waliyai don a kwatanta maka ya ban ai labarin da hidir ma da Musa Musa ya cikin manyan manyan manzannin Allah ko da zama sir amma ga Khidir ya yi shi matsayi ga labarin gaibu daga Khidir waliyin Allah ya ba annabin Allah labarin gaibu da bai sani ba to Khidir annabin Allah ne za mu ga ka insha Allah wannan mas'ala kamar cikin sahih Bukhari ya zo da ruwa tabbatata cewa asalin wannan kisa wani daga cikin magabata ya yi inkarin cewa ai hadir wannan ba na musa bai wani daban wannan kisa daban take da wanta a takaice dai wannan kisa a nasarar salam ya ba sahabai labarin asalin wannan kisa ya ce asali a nan musa alaihi salam ya tashi yana wa'azi a cikin banu isra'ila irin da shugaba wala a ce manzan Allah iya wa'azi cikin wa'azi iya yi iya wa'azi ya kare wa'azi sai wani tambaya cewa mana alamun nasu ya musa waye ilimi a cikin mutane musa alaihi salam ya ce ana shi a zahiri shi ne mazunin Allah annabin Allah ba na wani haka ne ma da shi ke magana da Allah kai tsaye Allah ba shi da zahiri shi ke magana da Allah to akwai da kai shi zahiri sama wannan kalma ta ana da bice Allah alam yadda ban annabi ce da bice wannan Allah alam ko kaza ya bi da abin zaka shine alam to shine Allah mai wahayi Musa wannan magana da kai ta cewa kai ne mai sani za a gwada maka cikin yan mutane yan uwan wanda ka ilimi kai maka je makaranta cikin sai bukhari shi kenan ya ce ya zai samu gamuwa da rubin Allah zai musa shi kai iya neman gamuwa da mutumin da ya yi shi ilimi shi gaba ne ba girman kai iya nema gamuwa da wannan bawan Allah wanda Allah ya ce ya yi ka ilimi ya rabbi ya zai yi samu gamuwa da wannan mutum Allah ba musa umarni ka ɗauki kihi matacce ka yi tahiya wuri kaza kana cikin tahiya duk inda ka ga wannan kihin ya yi rai don zai rai rai tsaye waje alamar inda wannan bawan allah yake inda ka ga wannan kihin naka ya rai a nan za ka gama da wannan bawan allah da yake ilimi asalin tahiya ke musa alaihi salam ya gaya ma yaran shi yushe abin nun wanda cikin ruwa ingantata ya gaya yushe shi na bukin tafi shi zo mu tafi neman ilimi an mun umarnin zuwa neman wani bawan allah suka shi ne asalin kama hanyarsu shi ne a ta wa in kala musa da fata lokacin da musa ke gama wannan yaro na shi dan gidan shi la abarau hatta abluga majma'al bahrain ya ce da fatahu ina karanta da kai wannan abokin da ya musa yaro ne maji gari alfata yaro matashi da wannan shi ne ya tabbata a ruwa ingantatta buhari ko musulun lokacin da musa alai salam ya tsallaka ruwa bayan halakar da fir'aun kusa ala ya sama banu isra'il ɗimuwa tsawon shekara arba'in to duk wannan shekara a kai wanda tsoron cijo a nan wani iman a nan ya mutu bai sami damar shiga kursu ba musa a nan allah ne cikawa haka harun da an suka mutu musa bai shiga bazin bazin ba haka harun bai shiga ba har manzana ka ce masa habbai inda ina nan inda ina kusan kudus zan gwada muku wurin da aka binne musa a salam daidai wajen jan birji kaza a wuri kaza inda ina nan zan gwada muku kabar musa a salam musa ma an allah cika yanzu allah ya ɗauke ma bari isra'il imuwa wannan yaro na musa shi ya kama manzancin sai zama to annabin allah shi ya ɗauki wurin musa bayan musa sarraf da haru shi ne na yusha bin nun ta kasa shi daban take ne kenan wannan matashi yaro shi ne abokin ta musa alaihi salam shi ne musa ya kama wannan yaron san tahiyya ba karama bace ba yace la abaru hatta abluga majma' al-bahrain aw amadi hukuma wata ya tamu an kama ta kenan ma yace ni bazan bar wannan tashi la abar bazan bar wannan bulaguro zai mu ta tafiya hatta abluga majma'al bahrain domin an ce mishi a mahaɗar teku biyu ne mahaɗar teku biyu ne a nan ne wannan bawan Allah yake kuma za ka samu wannan kihi naka a bayan tekun ya yi rai yanzu musa ya ne tahiya wani bulawace kuma babu iyaka ci in ma in samu wurin au amadi ya huku ba ko in ci gaba zama shekaru wasu ce tafsiri shekara wasu shekara tamanin shekara shi ne zai ta da tsawon zamanin kwarar kenan ba tahiya ba ta ba ta iyaka sai na gama da wani bawan Allah haka Musa suka da wannan yaro aka mata tahiya shi ne daga labari wannan tahiya ta su lamma balaga
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
falamma balaga majma'a bainihima suna tahiya da Musa da yaran shi lokacin da suka kai daidai mahadan wannan teku Allah sai kaddara cikin sai Bukhari annan su kwanta suka yi barci kan wani suka tara kasa da wani dutse annan ne asali nasiya hutahuma sai suka mance wannan kihi da aka ce shi ne alama domin a takarki ka cikin cikin saumanka ɗan zafi na bulaguro a nan suka manci kayan shi kuma ki fattaka da sabilau fil bahar sara suka sai bukhari zai ruwa take shi yaro iya gani musa bai gani ba yaro iya gani kudin ki bak kun yi rai ya bara ya fito daga cikin samu kun sai ruwa kuma ce ta meta fata ka sabida filbahar saraba ya yi hanya abu mamaki da ya shiga cikin ruwan hanya da inda ya bi bata bushiya bata bata gamewa kun sai kowa zu kun yi gogo gurin da inda ya bi gurin bai gamewa fata ka sabida filbahar saraba ya saraba kun gashi na sirf kun kowa ce kamar shuwa ga teku a ba mamaki ne amma hikimar Allah ya rudun an mamakin bai ka ba a kaya ga Musa suka tashi daga barci suka ci gaban tafiya falamma jawaza فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا
yanzu a cikin tahiya ganin cewa ya kanta da kan an yi barci ne an tashi a ruwa wancan kenan an wuni an yi dare washe gari ne ma ta kwan lokacin abinci na sai yaya kawo abinci a karya shi falon ma jawaza lokacin suka huce wannan wurin da yake alama ta magama teku biyu wurin haduwa da wannan bawan allah da suka huce wannan wurin fara da fatahu sai ce ma yaran shi atina gada'ana kayan abincin zakamun abincin shi to shi wata da kihin a cikin wurin jikar azakumin yake a nan kihi lokacin da ce ka abinci mu ci ne na wasu na ci ai wakihi shi ne ake ci kuma shi ne tashi ya yi gagare shi allah ta ai warkihin shi ne alama warkihin shi ne alama ka ba abinci ba da wakihin abinci daban kihi daban inda cikin hadisin cikin labarin kihi alama ce duk da kaje shine inda ya rai ci zai da ya kare ya zai shikenan a abinci da ma'alla a cikin kayan ne na tahiyar a cikin kihi shi maki ke lokacin da aka zo maganar kenan kan kan sahe ne yace gaskiya ma laqad laqina min safarina hadha nasaba gaskiya zai damu mun sha wahala shin cikin wata imam bukhari manzo Allah ke cewa musa da salam bai ji ba wahalar tahiyar duk tahiyar da sai da ya wuce wurin gamuwa da wannan ba wahala tukun har gajiya tukun har jin wahala da ya wuce wurin yanzu kenan ya mai tambaya ka abinci gaskiya mun gaji mun wahala ya lokacin nan sai yaro ya ce قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإن واتخذ سبيله في البحر
karamin yaro a nan yake ce mai yake ce musa qal ara'aita id awaina ila sakhara ai musa baka san ba lokacin da muka je wannan dutse ke da muka kwana daidai wannan dutse ba a nan ne fa inni nasitul hud a nan na mance in baka labarin magana wannan dutse amma amma mamaki ka sai akwai abin da aka yi ba da mance ba ya ce wa ma zan da shaitan na zukura kurin shaitan ne yana kurin tuna kurin shaitan ne ya yau da ne ya hana in tuna abin da ya wakana na abin mamaki da na gani kuna mance amma ya ce wannan kihi wata kada sabi lahu fi da bahari ajaba a musa wannan kihi na abin mamaki kurin cikin ruwa bi kuma hanya mai abin mamaki domin hanya ya bi kuma ta ruwa mai gamewa yanzu ke a lokacin nan musa sai ya gano ashe nan ne wurin mugamuwar da ba tun da ya ce ki ya tashi ya shiga ruwa kenan an abu da girma samu ki ya kenan in da ki wannan ya rai a nan ne magama da wannan bawan Allah sai lokacin musa قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا
yanzu kan sai a lokacin musa kace ma yaran zalika ma kunna nabi ba ai da ma wannan wurin nan da muke nema da ma kai ka tada kai musa ya wuce sai wannan da magana mashi musa ya sani yanzu da ya gaya ma musa ga abin da ya gani amma maki wannan ki ya yi ya shiga ruwa kuma shigar da ga irin mamakin da gani ya ce ai zalika ma kunna nabi wannan shi ne wurin da muke nema da eh fartadda ala atarihima qasasa sai suka yi suka yi suka yi baya baya aka kariyar sai suka yi baya baya suka koma ai sai suka bane wai ku gudu guda ko dan sai suka koma baya zuwa ga inda suka bari kice fatar ala asari ma suka koma kan san su kin asari ma asasa da wasu ta wasu ta bar labari kaza kaza kaza ba haka bane ba na kasasa ma'ana suna bin wurin da suka wuce ba nan hanyar da su koma suna bin kan san su shi kasasa suna bin inda suka bin da kai su bar wurin ya zuce da su zan kowa da magana ko da mu a suna kan san su inda suka wuce ta nan suke bi suka komo kan wurin da suka bari ke suka komo kan san su suna bin gurbin da suka wuce suna zawa kuwa fa wajada فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما suna zawa wurin kan san su fa wajada abdan min ibadina sai kuwa suka samu wannan bawa daga cikin bayinmu da Allah ba Musa alaihi salam wannan bawan ya yi ka ilimi ka je ka neme shi za ka gama da shi a wajen mahaɗar teku biyu inda kiyin ka ya rai suna zuwa ba wurin ba waje da abdan min ibadi sai suka samu wannan bawa daga cikin bayi ma'allaci wannan bawa namu a taina wa rahmatan min indina Allah ya bishi a ce mun ba wani bawa wata rahama ta musamman min indina kuma allamnahu min ladunna ilma amma ya ce ilimi ludini daga Allah kai tsaye ba wani malami ilimin shi da Allah yake ba koya bai ba koya bai je makaranta koya daga Allah da kai tsaye min ladunna Allah ce inda ka daga cewa annabin Allah ne ilimi da kai tsaye daga Allah ce min ladunna kuma ilima ilimi Allah ba musamman yanzu kenan Musa alaihi salam abin da yake nema ya samu sun sai bukhari lokacin da musa ya isko ni ba Allah ya salamu alaikum shi hadir bai wanda ba ya san wani wurin ina musulmi ya zama sallama ya kama maki to annabi ya aka yi rikin sallama nan hadir ce ya aka yi rikin sallama a wani ƙasa da mu kenan ba ba ba a sallama a wurin ya ji sallama ya ce waye kuwa waye ce wace wani da kace ne hadir kai wace ne musa ya ce musa musa musa na bani isra'il ya ce shi ta musamman ta shi shi ya mashi abin labarin shi ya ce kai na musa ne bani isra'ila ce ne asalin suke na ahalu tsakanin musa alaihi salam da khadir sai mu ji mai wakana
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما
me ce mishi قال إنك لن تستطيع معي صبرا na'am وكيف تصبر على ما لم تحط به قدرا
jikare قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا jikare قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا to ya kai فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
ci gaba قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من عمري عسرا
hasabuk Allah ka zata sun sha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته